الله السميع العليم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a masallacin abu huraira radiyallahu an a nan sakkwato birnin shehu yau maraicin alhamis shida ga watan ramadan shekara ta 1446 shida ga watan uku shekara ta 2025 mun taru a nan domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma inda muka kwana a suratul fajr a ƙarshen suratul fajar za mu tashi a farkon suratul balad in Allah ya so yau kuma mun maraita da rashin wani jigo daga cikin jigajigan da'awar musulunci a Najeriya ɗaya daga cikin makarantar alƙur'ani kuma tsohon mai da'awa wanda tun bayi da gemu yake da'awa har yau ya wuce shekaru saba'in a duniya sheikh sa'id alhassan jingir mun san shi a nan sokoto domin an yi postin ɗinsa da shekaru masu ɗan dama yana karatun tafsiri a nan ni kuma shaida ne a kan kyawun halinsa da daɗin mu'amalarsa duk sanda ya sai ya kawo min ziyara har gida mun zauna mun yi buɗin baki mun yi fira mun yi nishaɗi ni ma nakan je masaukinsa mu tattauna wayanda suka yi mu'amala da shi da ɗaɗata da'awa kuma sun san shi da wasu halaye waɗanda ba kowane mai da'awa Allah ya azarta shi da su cikinsu akwai naciya da haƙuri to za mu iya cewa ya share shekaru sun kusa hamsin cikin da'awar musulunci muna roƙon Allah ya karɓa masa wannan aiki ayyukan sana alkhairi duka Allah ya rubuta masa su ya karɓa masa su inda ya kuskure ko ya samu kasawa irin ta ɗan adam wai zaniya Allah ya fi masa mu kuma Allah ya jibince mu bayansa ya kyautata mu bayansa Allah ya jibince iyalansa ya sa a samu waɗanda za su ci gaba da da'awar musulunci a cikinsu za mu tashi a suratul balad wadda take da aya ashirin kuma sura ce yar garin makka bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah saurara malam bari mu tsaya malam ka gyara abin da kullum sai mun fara karatu mun yi nisa kuma zara ta gyare gyare bari mu saurara ashe ta bari ka gyara tukuna to ci gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد أن بات والنسونا ده كلمة تقرشي آية تفرقوا لا أقسم بهذا البلد kuma mun faɗi cewa tana cikin surorin maka bisa rinjayen maganan malamai akwai kalila wanda suka ce 'yan madina ce kamar yadda ibn atiyya a cikin tafsiri sai kaito saboda cewar da allah wa anta hillun yana nuni ga cewa zai zo yaƙi makka to so da wannan magana a madina ya kamata ce an yi ta amma dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa 'yan makka ce ita wannan sura suka ce kuma ita ce sura ta talatin da biyar wajen sauka ta sauka bayan suratu qaf kafin suratu tariq wasu mai tariq wannan sura ta yi nuni da tsokaci dangane da alfarmar garin makka sannan ta yi martani ga kafirai waɗanda suke inkarin annabta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ta yi jan kunne da gargaɗi mai ƙarfin gaske game da wasu halaye da ɗabi'un da mashirkai ke yi a wajen mu'amalanta su da mutane ƙarshe kuma ta rufe da magana game da wato halayen ƙwarewa da ke kai mutane aljanna ayoyinta ashirin ne kuma gajajjeru ne kamar yadda mafi yawan ayoyin makka suke bismillahir rahmanir rahim لا أقسم بهذا البلد إنا رنسوا دوانا غري لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بمواقع النجوم دوانا رنسوين malamai da dama sun ce la da aka kawo wurin su sila ce alkurani ba su a ce za'id sai dai a ce sila لتوكيد الكلام معناه أقسم بهذا البلد إنا رزوا دوانا غري وانا غري كنا مكة wannan sananne abu ne wurin larabawa a jefa cikin magana kuma babu ta kamar yadda mawaƙi ke cewa da zakartu laila fa'ataratni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u kuma don maganar waka da samimul kalbi ya taƙaɓɓa'u sai aka ƙara la wurin da babu ta to alƙur'ani ma yana da wannan uslubin domin a suratul araf Allah ta'ala ce ma mana aka Allah tasjuda iz amartuka alhalin a suratul sad ce ma mana aka an tasjuda kuma shine mustaqim din wannan la'in sila ce li tawkidil kalam haka ma'anar la'uƙusimu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari wa an ta hillun bi hadal balad a yayin da kai kake mazaunin wannan gari ashe garin makka ya ƙara daraja albarka kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazauni a cikinsa shi ibn kasir yadda ya karanta ta la'uƙusimu bi hadal balad ya cire lam alif din ya cire alif din la'uqsimu lalle ina rantsuwa bi hadal balad da wannan gari kaga shi ya hutar da mu daga cewa akwai la tasila li tawkidil kalam shi kuma akhfash abin da yace a ana iya fassara shi ko ana iya dauka shi la uqsimu ala kusawrara uqsimu bi hadal balad kusawrara ina rantsuwa sai zan hamza dinnan ta farko ita aka cire amma la dinnan tana nuni zuwa gare ta wasu kuma suka ce a la tana na wurinta amma akwai fasila tsakaninta da okusin la ba haka lamari yake ba okusimu bi hazal bala ina rantsuwa da wannan gari kamar yadda Allah ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minu sai zan duk irin wannan uslubin ne so sun ce ba nafi bace ba korewa bace ko suka ce a'a tana da matsayinta kamar yadda in kana magana zaka ce la wallahi la afalu hada la wallahi ma kana za- ma kana kazalik so an saba da amfani da ita so shi malabakar gumi a fassararsa ta hausa sai ya zo da abin da ya ya game duk wa'annan maganganun kuma ya fi su daɗin ji sai ce la uqsim bi hadha balad ba sai na yi rantsuwa da wannan garin ba kaga ya fasa duk abin da muka faɗa ɗin nan ya tattara shi wuri guda ba sai na yi ma'ana na yi rantsuwar amma ba ba sai na yin ba wa an ta hillun bi hadha albalad kuma a lokacin da kai kake mazaunin wannan gari masu cewa sura madaniya ce suna fassara an ta hillun bi hadha albalad ai wa an ta halalun bi hadha albalad domin garin makka gari ne mai alfarma wanda Allah ya haramta shi tun radda halitta sammai da ƙasa tun kafin a halitta mutane ita makkar da aka yi ta lokacin yin sammai da ƙasa Allah ya haramta ta ba a yaƙi a cikinta ba a ta da hankali a cikinta tsuntsuwa ba a kora a cikinta bishiyar ta ba a karyawa in ba ramlo ba wanda za a diba domin a sanya ga kabari saboda gawawaki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam an halarta masa makka ya yaƙe ta awa ɗaya ta yi ne a wannan lokaci ne ya ba da izini a kashe wasu daga cikin mujrimai kangararru waɗanda sun tsananta yaƙar Allah da manzansu wasu da bakinsu mawaƙa ne wasu kuma da takobinsu wasu 'yan saddu ne to kaga kenan idan ana maganar manzo Allah zai yaƙe ta ne to wannan magana ba a makka za a yi ta to shi yasa suka ce wannan aya ɗan madina ce wannan yana tabbatar mana da darajar wannan gari da alfarmarsa da kuma albarkarsa Allah ya kira makka da sunanta wuri guda cikin alkur'ani menene Allah ya ce huwa alladhi kaffa aydihim ankum wa aydikum anhum sai ce bi batni makkata min bada an azharakum alayhi bi batni makka nan da aka kira sunan makka amma an kira ta bakka sunanta na da kenan Allah ta ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata ai makka ake nufi ana amma kuma ga tana ce la uqsimu bi hadha al-balad wani balad ne makka ko والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد al'amin da wannan gari amintacce saboda daɗai Allah ya sa aminci a cikinsa. Allah ce wa izda alalbaita masabatan linnasi wa amnan mun sanya albait ka'aba wa bitali kenan makka gaba ɗayanta masabatan linnas wurin kai da komo na mutane ya subuna ilaihi sun mai ya'udu fayarji'u da ka taimaka ka dawo ka ga hoton ka'aba ko ka ga majigi ana dawazi sai ka ji zuciyarka ta sake koma za ka yin kira da kuɗi sai ka sake shirin na bai ko na wata shidda masu zuwa gwargwadon halin ka da zarafin duk da masu tafiya ƙasa da ke shekaru a hanya a da suna dawa gida za su ji sun fara shauƙin makka sai ce wa amnan muka sanya shi wuri na aminci shi yasa har a zamanin jahiliya duk sadda ake yaƙi yaƙi ba a taɓa makka kuma duk ta'addancin da aka yi in mutum ya kai makka ba a taɓa shi za a ce ya je gidan tsira to ita ce Allah ta'ala yake nuni gare ta anan to wanne ya fi daraja birnin makka ko birnin madina wanne ya fi matsayi da daraja kun yi shiru kuna gudun ku ce makka in ce madina in kun ce madina in ce makka madina ita ma Allah ya faɗe cikin alkurani wurare da yawa amma dai galibi siyaƙin magana kan munafukai ne ake faɗin ta wa mimman haulakum min al'arabi munafiqun yalati wa min ahli al-madina maganar munafukai da kace akwai su a ƙauyuka aka ce nan ma madina akwai su لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة da masu ingiza fitina a cikin madina kaga yau dai magana me yake magana munafukai ake yi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون منافقين هم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل كيف هكذا دا إمام الشافعي وكما alhassan muhammadu alhassan almajirin abu hanifa da ya zo madina wurin imamu malik sai ce masa daga ina kai sai ce daga iraq sai ce min baladin nifaq wani za'i wa shiqaq sai abin bai masa daɗi ba don kowa na kishin ƙasar kuma haka ɗin ne iraq wurin munafuci ce ta aka tsiri shi'a ta aka yi cikinta ta aka yi kwanta ta aka ƙanƙashe ta kuma can ne take watsuwa ga duniya da dai munafurci daga can ya kullo sai ce mai imam malik akwai kuwa ta aya da nake son a karanta mun a cikin alkur'ani ومن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل العراق سيتي لا ومن أهل المدينة سيتي وهكا ليه عشان ما أكون منافقا akwai inda Allah ya ambaci Madina ba da wannan bai ce ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah sai ko wannan magana ma gaskiya kan munafikai ne so ba ina so in ce an zargi Madina cikin Qur'ani ba a'a amma ba a kawo Madina da sunan gari mai falala da daraja ba cikin Qur'ani amma akwai a hadisai akwai kitabu fada'il al-madina cikin sahih bukhari to kaga kenan kowanne su falalarsa ta tabbata wannan falalarsa ta tabbata da qur'ani ta tabbata da tarihi ta tabbata da hadisi wannan kuma ta tabbata da hadisai saboda nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunu to eh ya ala yasrib la buqama lakum farji'u duk dai maganar munafikai ce yasrib kuma sunanta ne na da to jumhurin malamai dai sun tafi akan cewa makka tana gaba da madina wajen daraja da falala amma duk musulmin duniya sun haɗu akan cewa su biyun nan su ne mafi fitan birane a duniya inda kai musulmi ne to ba wani gari mai daraja a gurinka kamar wannan biyu da makka da madina baitul maqdis tana bayan su kun ga mu kuma nan sai mu ce sakkwato ita ce ta hudu ko ba haka ba yau in ka ce kano kana za su ce maka ita ce ta hudu ba mu hana ba amma dai mu a nan sakwato ita ce ta hudu kishin garinmu kenan ku so duk inda musulmi ke a duniya yana fiti ta makka da madina akan sauran birane ta magana ita ce wanne ne ya fi tsakanin makka da madina kusan abin da ya shahara ga malikiya shine madina tana gaba da makka saboda mi suka ce saboda ita ce ke ɗauke da jikin manzon Allah sallallahu Alaihi ita ce manzon Allah ke kwanci a cikinta saboda haka ta fi makka daraja amma ne ya saba ma jimhurin sauran malamai wanda ba na malikiya a malikiya ma akwai wanda ba su tare da wannan ra'ayi kuma sun kawo dalilai ɗaya-ɗaya har guda goma a kacce makka ta fi madina daraja na farko suka ce makka wajibi ne ga musulmi duk inda yake a duniya ya nuface ta don hajji da umra anan ta wuce madina madina wuri ne da za a zai ake ziyara don a samu falala amma ba bisa wajibi ko ba haka ba an yi sufaye masu wuce iyaka wanda mutum zai tashi da ƙasarsu ya tahi madina ya ziyarci kabarin annabi ya dawo gida ce hajjin manya kenan mu mun je wurin manya ita kuma ka'aba muna nan gida za ta zo ta yi dawafi da mu amma da kuwa san ba tafarkin musulunci ba tafarkin musulunci shine walillahi ala nasi hijjul bait ba hijjul madina ba to don haka anan kun ga makka tana gaba da madina na biyu suka ce in mun ce madina tana da daraja saboda ta ɗauki manzo Allah to makka anan aka haife shi a nan ya girma a nan aka aiko shi sai da shekara goma sha uku a makka sannan ya goma a madina za ka a zama ma da daɗe ya fi daɗewa da rayuwarsa a makka na uku suka ce idan zuwan masu daraja ga gari yana sa gari ya yi daraja madina tana da daraja amma makka tana gaba da ita domin annabawa saba'in suka yi aikin hajji ko sama da haka ina suka yi hajji makka misali annabi ibrahim ya zo madina amma da ya zo makka haka bayan allah muminai da salihai da dama masu zuwa duk da ke galibi wanda ya je makka yakan so ya tafi madina don ziyara amma banda na kusa-kusa yanzu mutumin da ke tsaye in ya zo ya hajji kuma sai ya tafi madina a zai tafi madina to kuma ku tuna a yanzu ne zuwa tsakanin maka da madina yake karamar tafiya a da zango tafiyar kwana tara zuwa goma sau da wani zai zo daga sham ko daga misra an gama hajji bai da lokaci ya koma wasa kaga dai shigan waliyai da muminai da salihai a makka ya fi shiga su madina yawa na hudu suka ce a cikin makka akwai ka'aba wadda duk duniya ba inda ake dawafi a musulunci sai ana duk inda ka gana dawafi in ba ka'aba ba ce to wani sabon addini ne ba na manzon Allah ba suka ce banda wannan kuma tana da wurare guda biyu ruknani wanda duk a musulunci ba abinda aka yi daka sumbata ko ka taba da sunan ka samu lada in ba su a ruknanil yamaniyan ruknul yamani da kuma alhajar al'aswad ana kiransu yamaniyan na shidda suka ce kuma akwai makamu ibrahim wanda Allah ce wata min makami ibrahim musalla na shida suka ce duk duniya inda kake makka an ka ce ka kalla ka yi sallah kun san shi asali Allah ta'ala ya magana almasjidul haram wurare da yako wani wuri yana nufin ita ka'aba ita ce almasjidul haram wani wuri yana nufin masallacin na ka'aba wani wuri yana nufin garin makka wani wuri yana nufin haramin makka wanda ya fi girman garin ya wuce garin da yawa لقد سرق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام me ake nufi anan masallacin ko garin garin da masallaci duk suna shiga anan humul ladina kafaru wa saddukum an almasjid alharam ina suka hana su shiga makka innal ladina kafaru wa yasudduna wa yasudduna an sabilillahi wal masjid alharam kaga nan ma makka ake nufi subhanallazi asra bi 'abdi laylan min al-masjid al-haram me ake nufi makka aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram anan masallacin ake nufi innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram makka mushriki bai shiga makka كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هديبيه kaga wadai biya bayan garin makka take don haka ba ma makka ba haramin babba ake nufi zalika liman lam yakun ahlu hadiril masjid al-haram fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas ya ayyuha alladhina amanu la la la tuhillu sha'ir Allah wala ash-shahr al-haram duk wannan fa makka ake magana jama'a suka ce to wannan alfarmar ta makka da ta tabbata da alkur'ani ta sanya ta gaba da birnin madina ga ta kuma duk duniya ita ake kallo a yi sallah na bakwai suka ce allah ya haramta ta radda ya halitta sammai da ƙasa ta amma a nan hujjar ba ta da ƙarfi don me don manzo allah sassu ya haramta madina kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka kaga kenan nan sun ga sun yi tangaras sun zama daidai wa daida amma dai ita haramcinta ya riga to da da suke ce don haka ita agaba na takwas suka ce ita Allah ya yabe ta a cikin alkur'ani garuruwa uku ne Allah ya yabe cikin alkur'ani da makka da misra da sham duk inda ka ji ana yabon gari cikin alkur'ani ɗaya uku nan ta gama dina ba ta misal da Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين kaga albarkar da annabi Allah ya faɗa cikin Qur'ani ina yake nufi Makka yake nufi addu'ar annabi Ibrahim ga Makka duk suna cikin wannan babi na tara suka ce ladar sallah a Makka ta fi ladar sallah a Madina wannan kuma a fili yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjidi hada khairun min alf salatin fi ma siwahu min al masajid illa al masjid al haram sallah a masallacin nan nawa na madina ta fi sallah a duk sauran masallatai sau dubu in banda masjidul haram wa salatun fil masjidul haram afdal min mi'ati salatin fi masjidi hada ita kuma sallah a masallaci mai alfarma ta fi sallah ɗari a wannan masallacin nawa kenan idan ka kwana ɗari madina kana sallah sannan ka zo ka kwana guda makka kana sallah sallah ka ta makka ta yi ta madina idan ka kwana dubu ɗari a jigawa ko a yobe ko a Legas ko a Sokoto, ka kwana dubu ɗari kana sallah sannan ka tafi maka kai sallah guda ka kwana guda kana sallah sallah ka ta maka tafi ta nan masu lissafi ku duba mana dubu ɗari nawa ne na jin shekaru ne ba mai ba muna yin ci jama'a shi yasa babban rabo ne musu ya samu ya tafi makka dubu ɗari a raba su ɗari uku da sittin shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai da wata takwas ana yin su so in ka kwana guda kana sallah makka ka yi daidai ko ka fi sallar wanda ya kwana ya yi shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai da wata takwas yana sallah ashe abin da yawa suka ce to ko ta wannan fuska muka diba makka tana gaba da madina na goma suka ce annabi ya fi son tafiye da madina to amma nan fa akwai dayayya lallai lokacin da manzo Allah ya bar makka zai hijira ya juya ya kalle ta yace innaki la habbu biladillahi ila Allah duk duniya Allah ya fi son wannan gari da ko ina wa innaki la habbul biladi ilayya na fi son wannan gari da ko'ina ne kuma walaula an na ƙauni a kharaju ne ninki ma kharaju ba don mutane na sun fidda ni ba ba zan fita ba ai in kun tuna tun can tashin farin lokacin da aka ce masa wannan izi kurijuka kaumuka ya laita ni fiha jaza laukuntu hayyan izi kurijuka kaumuka fa'ansunka nasarar mu'azzara ba yake ga masa haka waraka ibn nawfal yace awa mukhriji qurata ba su yi zan bar garin ne to wannan shine kishin kasa garin da ka tashi cikin sa Allah zai sa maka son sa da kaunarsa da dacewa da shi sai zan ruwan sa yayi maka iskan sa yayi maka abincin sa yayi maka maganin sa shin kun san kana tafiya da ciwo na Najeriya ka tai Saudiya kai jiyan haka gaji baka warke ba sau da maganin saudiya bai maka na gwada wannan 1991 sadda aka yi amai da gudawa a nan sokoto na tafi madina sai na rabke ashe da shi na tafi suka ta ɗirka min allurori babu da kwanta a mustashfa da rabatun shams in kun san masjidul ijaba a kota asibiti makale da shi to wannan asibitin nan na kwanta to kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son makka fiye da madina amma ga asali to da aka zo madina ijtawa ijtawa ashabu rasulullahi sallallahu alaihi al-madina sai yanayin madina bai karbi sahabban makka a makka duwatsu ne cikin zafi madina wuri ne na dabinne inda ruwa ke kwanci su kuma sauro za ka sai malaria ta kama ilahirin sabon manzala sallallahu kowa sai da ya zazzabi a cikinsu har wasu suka kai kamar za su mutu yana nan cikin kitabun fadailul madina a sayyid bukhari wanda shi littafi na hudu a cikin sayyid bukhari mun karanta shi tun muna karatunsa a markazin sahaba to a nan ne sai annabi sallallahu addu'a ya ce Allahumma habbib ilayna madinata ka hubbina makka aw ashad Allah ka sa mana son Madina kamar son da muke ma Makka ko ma yafi to daga baya sai Allah ya dauke annobar sai Allah ya kawo lafiya kuma Allah ya sa musu kaunar Madina har yanzu ba su son barin Madina kuma ko suna so baya halarta su barta domin idan mutum hijira to cikin hijirarsa shine zauna inda ya hijira ba a dawo shi sa Allah ke tayabun su wal muhajirin wal ansar ko alladhina hajaru wajahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah hajaru din nan babbar kalma ce to kenan idan suka ce annabi ya fi son makka sai mu ce farko ne daga baya annabi ya fi son madina kaga nan malika suna da hujja ala kulli halin dalili mafi karfi yana nuna cewa makka tana gaba da madina amma dukkan su wurare ne masu alfarma wurare ne masu albarka wurare ne masu daraja an tambayi sheikh abdulaziz ibn abdullahi ibn baz rahimahullahu ta'ala wanne ya fi zama makka ko zama madina ce babu mukarana na in kai sallah ɗaya ta fi sallah dubu ɗari na in kai sallah ɗaya ta fi sallah dubu ɗaya ya ce don haka makka ta fi to sufaye kun san ga zahiri komai nasu ana alakanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to aksarin sai suka makale suka ce a Madina ta fi Makka suka ce ai kasar da ta wato rungumi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta fi komai daraja 1988 da nayi umra da wani mutumin India adibi ne akwai zalaka akwai fasaha wuri ɗaya muka zo mu taksi ɗaya muka hau da shi daga Makka zuwa Madina muna tafira yana ta faɗa min darajojin manzo Allah ina ta jin daɗi sai da muka iso Madina sai fashe da kuka yace nan inda kabarin manzo Allah yake ya fi duk duniya da abin da a cikin ta sai nace to yace ya fi Ka'aba daraja yace ya fi al'arshin ubangiji daraja na ɗauka wannan ra'ayinsa ne sai daga baya naga ashe akwai shi rubuce to an yi irin wannan gargama zamanin ibnu taymiya wani ce ka'aba ta fi kabarin manzon Allah daraja wani ce a'a kabarin manzon Allah ya fi ka'aba daraja sai aka zo aka tambayi ibnu taymiya ku ji ansa ta ilimi da adalci sai ce amma nafsun nabiyyi sallallahu alaihi am nafsun nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama khalaqa Allah khalqan akrama alaihi min shi dai manzon Allah din kansa sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da Allah ya halitta wanda ya kai darajarsa a wurinsa ba wani abu mai daraja a wurin Allah kamar shi manzo Allah yace wa amma nafsu turabil qabri amma ita wannan kasar kabarin falaysa huwa afdala min alka'bati albayt alharam ba za ta fi ka'aba gida mai alfarma ba bal alka'batu afdalu minhu yace ka'aba ta fi shi daraja sai ne shiga bayanin bayanin malamai da matsayinsu game da ka'aba da yadda babu wani bagire a duniya wanda za a ce ya kai ta daraja sai ce ba wanda yake kasar kabarin manzo Allah ta fi kaba in ba alƙazi iya ba ya ce kuma babu malamin da ya ba shi goyon baya na ji mun karanta wannan a cikin karatu da muka yi na shifa ko amma mun faɗi cewa naz'a sufiya ce ta kama alƙazi iya yawwa da kun je da bayani yake Allah ka ji kan magabata Allah ce la uqsimu bi hadhal balad ba sai na rantsuwa da wannan birni ba ma'ana dai wannan birnin abin rantsuwa ne wa anta hillun bi hadhal balad kuma rantsuwar ina yin ta a lokacin da kai kana zaune cikin gare wannan shi zai nuna maka irin karama da daraja da matsayi na manzo Allah a wurin Allah shi yasa ba wani da Allah ya keɓe rayuwarsa da rantsuwa ba da bi Muhammad ba sallallahu ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun rayuwarka ina rantsuwa da ita wanda ya nuna albarkar wannan rayuwa wannan kuma shi ne nuna inda manzo Allah ya rayu wuri ne mai albarka saboda haka ya kai wanda Allah ya hore ba ya hanzari ka je ka zirci wannan birni mai albarka ya kai wanda Allah ya ba shi abin hannunsa in ka ta ka dawo ka sake komawa yana cikin ayyukan albarka kar ka saurari yan fasa ƙauri masu cewa ku yi ta ciyar da abinci ba sai kun tafi makka ba a'a tafiya makka wani abu ne mai zaman kansa kuma mai martaba ta ƙashin kansa kuma in ka ciyar da duk taskar da ƙarƙashin signature mai girma president bola ahmad tinubu duk in ka bayar da ita bai wadatar da kai ga walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila dole ka je kai aiki haji su kowanne da matsayinsa to kaga in mutum ya san cewa ma sallar yini guda ta fi sallar shekara 277 da wata takwas a Najeriya ya ma tsaya wani wato inda inda ko ya tsaya wani shakku na biyan kuɗi ya tafi makka su karka ga wanda ya tafi makka a matsayin wanda ya hasara riba ce babba ya ɗauka wa walidin wa ma walad Allah ya ci gaba da rantsuwa ya ce ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa wa walidin ma walad wasu malamai sun ce a nan ana magana duk mai haifuwa saboda Allah shi kaɗai da asamad shi ba ya da ciki ba dai a yi maganar haifuwa amma duk jinsin halitta to jinsi ne da yana da ciki to shi ko cikin nan kaga dole ya dauki wani abu in ya dauka kuma dole a fitar da shi to don haka walid mai haifuwa wa ma walad abin da ya haifa ya nuna duk halittu kenan in mutum kake haifuwarka aka yi kai ma haifuwa kake dabba haifuwarta aka yi haifuwa take tsuntsaye haifuwarsa suka ce ke yana nufin dukkan halittu masu ɗaukar ciki da haifuwa za ka wannan rantsuwa ce ga dukkan halittu gaba ɗaya wani suka ce a wa walidin mu'ayyani annabi adam ake nufi annabi adam saboda shi ne uban duniya gaba ɗaya wa walidin da adam wa ma walad da abin da ya ku kuma walidin adam da hawa'u wa ma waladar abin da suka haifa kenan dukkanmu muna ci wannan rantsuwa amma al'ustaz al-tahir ibn ashur muhammadu tahir ibn ashur a ce a tarir watan tanwir na tafsirinsa ya karfafi cewa duk ba su ake nufi ba annabi ibrahim ake nufi yake sau da ai ana maganin makka ne kuma makka birnin annabi ibrahim ne ba nan ne Allah ta'ala ce wa idban wa'ana li ibrahima makan albayti ba mu muka gwada ma ibrahim inda zai gina ka'aba wa idh yarfa'u ibrahim alqa'ida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suka ci aida ma annabi ibrahim shine uban annaba zaka wa walidin wa ma walad da ibrahim da duk annabawan nan da ya haifa to duk wanda Allah ke nufi dai shi yake nufi me yasa Allah ya rantsuwa yace laqad khalaqnal insana fi kabad hakika mun halitta dan adam cikin wahala ta fado ka duniya zaka ji bam sai ka fashe da kuka sai ka ji wani yanayi daban wanda ba shi ka saba da shi ka saba tun daga watan hudu zuwa watan tara wata biyar iyo kake cikin ruwa kai yawo ka gaji ka kwanta ka wuta har kai bacci lokacin ka barta ita ma ta dan huta in ka tashi ka wantsake ka shishure ta ka tsotso abinci ta cibiya kana ci kana sha kana koshi amma babu idanu kana faduwa duniya an bude idanu sai ka wata farfajiya wadda baka santa ba kamar yadda zamu ga lahira duk da kake ganin duniya ne mun ta lahira yadda ka san ka fito da cikin cikin mahaifiya ka kalli ɗakin asibiti to haka za mu ga lahira to bayan nan sai a kama a yanki cibiya da me za a yanki cibiya da wuka ko da zare ka fara jin raɗin duniya ke wata rana ana yi maka wanka ka surkuce ka faɗo sai ka ji gwam ka fashe da kuka a ce kwana biyu uku na farko ruwan nono ba su zo ba kana ta sharar kuka kana ta ja kana ta ja babu ruwan ce ku dan sami shi grip water ku dan tarwa mai grip water a ba shi ni sunan man nan zaitun a shafa masa dabino a tauna dabino a ba shi ruwan to a haka haka wahalhalun duniya suna zuwa guda-guda gare ka har ka zo a fara maganar fidda haƙura wata fitina ce a zo zuwa ga yaye abinda ka saba da shi nan ne abincinka dare da rana rana guda a fasge ka a ce an hana wani ma a yaye shi kuma a raba shi da uwar sunu da bakin ciki in ya tuna sai ka ga ya yayi wani biki irin da rai a zuwa ce za a masa kaciya haka ne ko ba haka ya zo shiga makaranta tsakanin wani malami mugu da wata malama mai tausayi duk kun sha wannan kowa ya sha wannan kuma haka haka kana fara girma to za ka fara tunanin neman na aure iyaye sun gaba baka kashin ka tafi makaranta yanzu kai za ka yi bakan ka faɗin ka je nema ka nemi na aure ana gama ɗaura aure ta samu ciki yau asibiti gobe kasuwa jibi wurin malam haka haka a ce an haihu kana neman ragon suna kana neman geron kunu kana neman tufafin uwar gida kana neman kayan jariri kai wallahi baka da hutu sirar da mala'iku suka ce maka sirar da Allah ya ce maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati shikenan ka zauna lafiya laqad khalaqna al-insana kaba cikin wahala ka wato ita duniya inda take da ban mamaki duk inda ka ga dadi ba safwan bane ba dadi ne zallansa ba zaka isku to Allah ya tara masa ni'ima ta kudi kudi ke baka shawa amma yana iya ba da su duka wurin neman magani baya da lafiya za ka ga mutum yana da lafiyar yana da kudin amma bai da lokacin da zai amfana da su saboda shagalin duniya sannan duk abin da kan ni'imtu da shi yau da gobe da jibi gata ya kundure ka ni'imar duniya haka shi yasa alƙiyama Allah ya fita abinci aljanna da cewa utu bihi mutashab kullun canzawa ake yanzu kace mutun ya zo gidanka ya budin baki yau ka fito da doya da kwai da farfesun hanta gobe doya da kwai da farfesun hanta jibi doya da kwai da farfesun hanta duk gafar sawalan babu dan kunu ne gidan nan ba gari mutane annabi musa da aljanna yake kawo su abinci amma ƙarshe ya suka yi suna son albasa da ta makka saboda abin duniya inda a duniya yake gundura ko da aljanna yake inda a duniya ne gundura kai ke Allah ce a ya sabo allan ya ƙadira alaihi ahad shi shi wai mutum yana zaton kowa bai da iko a kansa ne ya kulu a halattu malar lubada yana faɗin na kashe kuɗi da yawa to game ka kashe su a halattu kesa Allah amfani da kalman halakawa na halaka kuɗi da yawa duk abin da ka yi a duniya in ba sadaka ba ne halakawa ne saboda ya ƙare kenan sun tafi ba su dawowa amma in kai sadaka to ka tura su inda in sun tafi za su dawo kuma inda kake da bukatar su aya sabu allam yarahu ahad zato yake kowa bai ganshi ba alam naj'al lahu aynay alam naj'al lahu aynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة
يقول أهلكت مالا لبدا mala ya ce su larabawa ba abin da suke takama da shi kamar wato kashe kuɗi wa idza sakirtu fa innani mustalikun mali wa irdi wafirun lam yuklami وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي فهيك فإن ونن shi masu mu'allaqat an tara ibn shaddad yana cikin dalilin da ke sa su sha giya don hankali ya guce su ta bada kuɗi suna ganin ba abin da yake bada kuɗi to sai Allah ya ce ya kula halattu malar lubadin a ya hasabu allam ya rahu ahad gane yake wai abin da yake ba mai ganinsa alam na ji allahu ainai ashe ba mu ne muka sanya musu ido biyu ba to sai zan kun ba mu ganinsa mun ba shi gani amma mu ba mu gani wa lisanan muka ba shi harshe wa shafatain muka ba shi ta biyu don ya kame harshen da Allah ya baka harshe kwara guda sai maka lebo biyu in ka harshen zai kai ka galaka sai ka gum ka rufe shi su ma kafafu Allah ya su in ka gaza ka halaka ka matsayabinka kar ka shiga inda za ka halaka su ma idanu Allah ya su guda biyu amma sai musu marufi maimakon ka kalli abin da bai halaka ka sai ka rufe su gum ولسانا وشفتين التي وهديناه النجدين muka gwada masa masu tudu guda biyu ana haifuwar yaro da runguma shi zai nemi ina nono yi nonon mahaifiyar su ne annajidai asadiyai abu mai tudu shi ne najid in ka ji najidu jigawa kenan in ka ji tihama to gari na ƙasa kina yake kiransa da hausa aka sun jigawa gari wanda a rafi ke to sai Allah ce da haihuwarsa muka gwada masa wuraren da muka aje masa abinci a waje bayan a tan cikin ciki da cibiya yake ce yanzu kuma sai dawo yana shan nono da baki kuma aka tanadar masa duk abin da yake suna abinci da abin sha a ciki wasu ba da suka ce ba wannan ake nufi ba wa hadainahu najdain mun gwada masa hanyoyi guda biyu abinda Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun gwada masa hanya biyu ya dau wannan ko ya dau wannan wannan ruwansa dalati falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba me yasa bai kutsa bai wahala ba waye san da kai abu mai wahala yana ce na faɗi ya kashe kuɗi da yawa ya sha giya ya yi kyauta ya ba wani raƙuma ya ba wani riguna ya ba wani kuɗi Allah ce duk dai me yasa bai kutsa bai wahala ba menene mai wahala yace fakko raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba wasu malamai suka ce akaba wani tudu ne da kowa sai ya haushi ya tsallake shi a cikin wuta amma kana tsallake shi gwargwadon aikinka to wani aiki ne za a yi a tsallake shi sai aka ce fakko ba ɗiyauta bawa bawa wanda yake cikin bauta ka biya kuɗi ka ɗiyauta shi ko kuma musulmi wanda kafirai suka kama suka tafi da shi ka farauto shi ka ɗiyauto shi ka biya kuɗi ka fanso shi ko kuma yan fashin daji yan ta'adda sun kama shi sun ce sai an kawo kuɗin banza ya riga ya zan bawa a hannunsu ko kuma bashi ya dabaibaye shi an kai shi gidan maza an aje shi sai ka biya masa bashi duk wani nau'i na yanta ɗan adam yana cikin al'aqaba abinda ke sa ka samu sauƙin tsallake aqaba ta wutar jahannama Allah ya kare au itsamun fi yomin zai masu gaba ko ciyar da abinci a rana wadda take da yunwa asagabu alju'u kamar yadda baki ke cewa falaukun tajaran yabna qais ibn asim lama bitta shab'anan wa jaruka sahibu inda kai makocin kwarai ne da ba ka kwana da ƙoshi makocin kai kwana da yunwa a saghib alja'i mai jin yunwa fi yau min zi masgabatin ai zi ju'in ga ranaku irin na baba buhari da na farkon baba tinubu an fara samun sauƙi jama'a rai mu gode ma Allah amma dai fatan muka ya ci gaba doku haka aka tsaya akwai matsala sai ce yatiman za makaraba ya ci yadda maraya wanda yake da zubunta a dabbobi yatimi shine wanda bai da uwa so dabba namiji ba ruwansa da abin da aka yi iyakar sai zo ma uwa ya biya bukata sai tafiyarsa uwa ita ke ɗawainiya amma a tsuntsaye uba yana taimako wurin gina gida yana taimako wurin kawo abinci mu kuma a mutane uwa in ta haifa sai uba ya je ya kawo bayani haka dai ko ba haka to shi yasa da yawan malamai suka ce wanda ya rasa uba shi ake kira yatim amma sun ce a'a mara mara uwa da uba shine yatimi kamar yanda Qais ibn Mulawah yake cewa ila Allah ashku faqda Layla kama shaka ila Allah faqda alwalidain yatimu alwalidain wanda ya rasa uwa da to ba shakka in aka ce wannan yana da uwa bai da uba wanda baya da uwa baya da uba to wanda ya zama maraya cikin su shine wanda ya rasa duka aw miskinan za matraba ko ya ce da talaka miskin za matraba wanda ko shi fida baya da kasa yake zama wato ya makalu da kasa saboda ko abin da zai shi fida ya kwanta baya da shi to amma duk ciyar wannan ba ta yi in babu imani التي ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
kaga ciyarwa ciyarwa ga mushriki ba ta da amfani domin amma mana'am an tuqbala min munafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli ba abin da ya hana in kafiri yayi sadaka karba sai saboda shi kafiri ne zaka bai asasin ma da Allah zai karbi sadakarsa ba da Allah ya ce fakku raqabatin aw it'amun fi min dhimas ghabatin dhiman dha makrabatin aw miskinan dha matrabatin tace summa kana min alladhina amanu sannan kuma tare da haka idan cikin masu imani wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama kuma wadanda suke wasici da hakuri suke wasici da tausayi shi yasa babu abin da yake da falala a musulunci kamar ka ji kan bawa yana jin yunwa ka bashi abinci yana cikin wahala ka fitar da shi yana neman taimako ka taimake shi yana cikin wahala ka agaza masa yana neman abinci ka koya masa sana'a ba ka ɗauki abinci ka bashi ba wannan temporary ne mai neman abinci a koya masa sana'a babu abin da yake ciyarwa amma ba a cika son temporary an fi sun ka koya ma mutum in ya ciye gobe ma ya ci kai zan kullum sai ya kwankwasa kofar gidanka amma idan iri yanzu azumi ya kama to ciyarwa tana da bambanci saboda ita ciyarwa ce ta wanda yi ne da ibada kuma kana so ka samu ladan ibadar da ka babu laifi ka fito da kunu kofar gidanka in kosai ya samu an samu karin falala idan ma zai a ɗan dafa shinkafa da wake fa ni'ima in ya zama hadda ɗan farfesun kaji ana ɗora a sama kuma abu ya kyautatu in kuma ɗanyen abinci za ka iya basuwa kwano ɗaya-ɗaya ko biyu ko buhu ɗaya-ɗaya ko duk da kake iyawa dai to ciyarwa azumi tana da bambanci amma dai sun makana min allazi na amanu dole za akwai imani dole za akwai ikhlasi domin abin da ba a yi don Allah ba Allah babu ruwansa da shi kuma wa tawaso bil sabri wa tawaso bil marhama daga wannan shi zai fassara maka wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr salatu ulaika ashabul maimana wadannan sune yan dama wadanda a ran alkiyama ake ba su littattafan su da hannun dama وأما الإنسان أبنا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله أكبر الله أكسامك كيف فأما وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وأن سكي كافر شيء آيوهم سكي كوما ممن ذنم سكي كرب قسكي تزود قورم هم أصحاب المشأمة وأن سوري ينهقوا وأن ذا أتيل ساسكر أتكدنس لحنو هقوا أتكون باس وأن ذا أكي بايرو da zaran ka ga fari ko kore aka ce ka miƙo hannun damanka a baka to ka kwantar da hankalinka fasofin hasa bai saban ya tsira da ka zaran ka ga black card ko red card to ka shiga uku Allah ka kare to wannan fashi bala'i yanzu aka fara salati alaihim narun mu'sada akwai wuta a kansu mu'sada wadda za a kulle ta za a dwaɗe ta za a hana su fita suna neman fita babu hanyar don haka wuta kurma ce ba ta da ƙofa in an shiga ba a fita Allah ka yi muna kariya Allah ka sa kowarinta ba za mu jiya Allah ka sa ko hayakinta ba za mu gani ba Allah ka sa mu ganta ta gilasan gidajen aljanna amma ba ma mu leƙa da idanunmu a taƙaice ƙarshen wannan sura yana tafiya daidai da farkonta da yake nuna wato ɗan adam yana kashe kuɗi yana wahala da sai aka ce masa ga inda za a kashe kuɗi kuɗi su yi amfani shi ne a yi sadaka a ɗiyauta waɗanda suke cikin ƙunci da wahala a bayar da abinci ga waɗanda suke buƙata kuma a nan musamman Allah ya keɓe marayu sannan ya keɓe talakawa wanda ya kamata a ce marayu suna da wakafi wanda yake kai gare su kullum mutuwa ake zuba ga shi mun san ɗaya daga cikin malamanmu fitattu masu da'awan musulunci sheikh sa'id alhassan jingir ya kwanta dama ba me muka tana dama iyalinsa ya kamata za a sakwato akwai wakafi don marayu a jos akwai wakafi don marayu a kaduna akwai wakafi don marayu a katsina ko'ina a kebe masu hali a da abinda suke gida suke gina suke wannan gidan gajeyu ne kowa ya zo ya kama ɗaki ya zauna a ware kicin wurin da huwar abinci kullum in ba baka iya zuwa kwada da safi ka je ka miƙa baka kulu da ƙosai da rana ka je a baka shinkafa da wake an jima ka je a baka tuwon alkama ruwa kuma akwai randuna wanda katti ke zuwa suna zuba ruwa sadaka kullun duk da irin wannan ya bace yanzu akwai gidajen baki wanda baban mu tafi da Sokoto ya fara yi anan Allah shehu kan ba yayi bayan sa amma ban san isalin don an rushe wannan ban san ko an je wani gaba an yi wani to duk da irin waɗannan yanzu babu gidan bako yanzu hotel ne yana da kuɗi ya sauka in ba yana ya sauka titi ruwansa ya sauka titi kuma ya san sauran mutanen ka za su kama shi su jefa mota a kan shi bayan kanta a ce an kama shi da laifin cin amana akwai abokin mu da kai ma birere ya fita tsaye fa aka kama shi gobe aka je belinsa police station sai aka ce an rubuta masa warrant ake ta za a kai shi kotu laifin wai laifin cin amana sai ce to amana wa na tsibirai da fito ta suka ce wa yawon banza yake karfe goma sha ɗaya kai mutane na ku gyara don Allah ku gyara Allah shirar da mu baki ɗaya mun yi magana na ce a rubuta account numbers ga screen don ku gani lokaci yayi da za mu tattara abinda Allah ya bada iko gobe wa bayan nasa da ke tare da mu wayanda suke marayu da wayanda aka koro su daga gidajensu ba don suna so ba suka baro su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin